بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau takwas ga watan biyu shekara ta 1441 wanda ya dace da bakwai ga watan goma shekara ta 2019 lissafin turawa muna darasi na ɗaya a cikin wannan sura da ke gabanmu suratul anbiya wanda za mu tashi kuma a aya ta ɗaya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu za mu fara da suratul anbiya suratul anbiya tana daga cikin surori na makka tana da ayoyi adadin ayoyinta 112 aya 112 kamar yadda malaman kofa masana ƙwar'ani suka lissafa wasu kuma cikin malamai sun tafi akan tana da aya 111 a jerin surorin alkur'ani wajen sauka an saukar da suratul anbiya ne bayan suratul ibrahim imam al-alusi allah ya masa rahama ya ce hadihi suratun azima suratul anbiya سورتي بابا وفيها مواعظ فخيمة أتكين سورة الأنبياء أكوين من يمن يوعد أكوين فتكروا أكوين جنكني wanda insha Allah za mu zo mu bi ɗaya bayan ɗaya idan muka karanta suratul anbiya tare da lura da tunani da natsuwa za mu ga a farkonta tana mana bayanin da zai girgiza mana zuciya ya kada mana hanji amma bayanin yana nuna wa ɗan adam ne ya kamata ya kimtsa zamansa a wannan duniya ba gidan zama ba ne ya kamata ya kimtsa don fuskantar wata rana da ake ce da ita ranar tashin alkiyama ana yin shiri ne wa kiyama bil imani wal amalin salih a yi imani a aikata aiki mai kyau shine shiri na fuskantar alkiyama ayar ko surar a farko-farkonta ta tsoratar da mu dangane da gafala da rafkana shi sa Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim dhikrin min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun sura ta yi mana bayani dangane da kala-kala da nau'i-nau'i na shubaha wanda mushirkai suke jefa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan da'awarsa kuma alhamdulillah suratul anbiya din ta da martani akan duk shubuhohin da su mushirkan suka jefa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abinda suka ce bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir tatsuniya ne shi kansa muhammadun mawaki ne فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين سورة الأنبياء تايمنا بيانا دليلي دلا دلا فلا فلا da suke nuni akan kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma Allah mai cikakkiyar kudura ne yana da iko cikakken iko amitta khadu alihatan min al-ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallah rabbil arshi amma yasifun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun da kuma faɗinsa a walamiyar alladina kafaru annas samawati wal arda kana taratkan fafatakana kuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون سورة الأنبياء أتكذا مكرمتا تايمنا بياني نوئي نوئي نني أمومين دا الله يوحلتا تسا kuma sai ta yi bayani akan irin misali na yadda mushirkai suka yi tasarrufi dangane da wannan ni'ima da ubangiji ya musu suka wulakanta ni'imar Allah ya biyo zance da yi wa annabi rarrashi cewa ka yi haƙuri mun musu ni'ima amma sun wulaƙanta ta sun gaya maka maganganu marasa daɗi walaƙad istihzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un suratul anbiya'i a cikinta akwai bayani da kissoshi na annabawa ta ba da labari shi yasa ma ai aka ce anbiya' wani lokacin za mu zo mu karanta a dunkule za a kawo su isoshin wani lokacin kuma sai a yi tafsili a yi tafashin baki ana bayani surar al'ambiya ta yi bayani akan musa alaihi salam ta yi bayani akan haruna alaihi salam ta yi bayani akan ibrahima alaihi salam ta yi bayani akan annabi lutu alaihi salam annabi ishaq alaihi salam annabi yaqub alaihi salam annabi nuhu alaihi salam annabi ayyub alaihi salam annabi dawud alaihi salam annabi suleiman alaihi salam annabi isma'il alaihi salam annabi idris alaihi salam annabi yunus alaihi salam annabi zakariya alaihi salam duk waɗannan annabawan za mu zo mu bi ta kansu a cikin wannan sura insha Allah duka an kawo kissarsu a ƙarshe bayan ta yi magana a kan kisoshin wannan annaba da na lissafa muku sai ta yi bayani a kan haƙiƙanin ma'anar dalilin turo su shine tauhidi da ikhlasul ibadati lillah kuma surar ta yi bayani duk waɗannan annabawan sun zo ne da saƙo guda ɗaya tauhidi kaɗai ta Allah إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون da ƙarshe surar ta cike bayani da abubuwa kamar haka bayanin alamun tashin alkiyama tunda da farko ta fara magana akan rafkana da gafalar da ɗan adam yake yi akan tanadi dangane da kiyama to sai kuma ta zo take bayani akan alamun tashin kiyama da halin da dan adam zai tarar da kansa a kiyama hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun Allah ce waqtaraba alwa'du alhaq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin sannan kuma ta yi magana akan sunna daga cikin sunnonin Allah da baya canjawa cewa lallayin Allah ya shimfiɗa abu ya ce ga yadda za a yi haka abin yake baya canjawa kuma ta yi magana akan manzancin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma irin halin da abokanan gaba makiya suka riƙe annabi da kuma gaba da suka yi shi walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun Allah ce inna fi hadha la balagan liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi kenan قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون wannan shine a takaice samari na abinda suratul anbiya take dauke da shi wanda insha Allah ta'ala dalla dalla za mu zo mu bi su inda rai da lafiya da nisan kwana Allah sa muna da rabo arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa zamani fa ya kusa zamanin hisabi zamanin lissafi na mutane lokaci fa yayi duniya ta rafkanar da mutane kuma lokacin hisabi ya matso kaji da kai ake kafirai kuwa suna cikin gafala cikakkiyar gafala akan hisabi baya ma gabansu lissafin hisabi bayanin za a hisabi ma baya gabansu suna cikin irad mustamir sun kau da kai sun ci gaba ba tanadi ba tunanin za a tsaye da su a tambaye su imam ibn kasir ya ce haza tambihun min Allah azza wa jalla ala iqtirabi sa'ati wa dunuwiha wannan wannan sura wannan aya da aka fara da wannan sura fadakarwa ne daga Allah akan matsowar tashin alkiyama kuma wa annan nasa fi ghaflatin minha mutane suna cikin gafala sun manta ai la ya'lamuna laha ai la ya'maluna laha ba su yin aiki dan kiyama din wala yasta'iduna min ajliha daidai yake da ata amrullahi fala tasta'jilu da iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu ويقول سحر مستمر Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura ko wannan aya da makamancinta ya yi bayani akan cewa duk abin da aka ce zai zo fa to wallahi sai ya zo in tsala waqtu istiqbaluhu wa taraqqubih lalle sai ya zo ko da ko lokacin da ake fuskantar sa yayi tsawo da jiran ya yi tsawo wallahi duk abin da aka ce zai zo kullum abuwa acin acin ko da mutane suna gani wani abu ne mai nisa to shi a wajen Allah ba mai nisa bane yastajilunaka bil azab walan yukhlifa Allahu wa'adahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce lokaci ya zo ya kusanto iqtaraba lin-nasi hisabuhum iqtaraba minan-nasi hisabuhum kenan hisabin mutane ya zo musu yayi kusa waqtu muhasabatillahi iyyahum lokacin da Allah ya alƙawarin zai musu lissafi ala amalihim kiyama kenan wannan aya Allah ya saukar da ita ne don me da martani wato ga waɗanda suke karyata tashi alƙiyama da kuma rashin kimtsi gare ta وهم في غفلة معرضون suna cikin gafala suna masu kau da kai a cikin rayuwarsu ta duniya mu'riduna an ta'aqqub lahu sun kau da kai ba su yi shiri dan wato wannan tashin alkiyama ba Allah ya yi amfani da linnas iqtaraba linnas wato yace mutane to amma da ya zo kuma ya yi magana akan al'iraq wajen kau da kai ɗin sai ya ce yana nufin kafirai ne abinda ake nufi ya ce mutane da ƙarshe kuma sai magana kafirai to ana so a nuna mana cewa annal hisaba lalle shi hisabi sayashtamilu jami'a hisabi ko sai ya shafi kowa hisabi sai ya shafi kowa da kafiri da mumini da musulmi da fasiki da munafiki ba wanda Allah bai zai masa hisabi ba shi sa aka ce mutane sun rafkana sun gafala lokacin hisabin su yayi amma suna rafkani suna gafale amma hisabin kafirai shi mai tsanani ne hisabul kafirina hisaban asira mumine kuma musulmi za samu hisaban yasira wancan asira wannan yasira Allah ka sauƙaƙa mana hisabi imam zamakshari a cikin littafinsa al-kashaf yace wata hikima ta ubangiji da ya zo a ayar wasafahum bil ghaflati ma al-i'rab ya sifanta su da ghafala wa hum fi ghaflatin kaji daya sai ce kuma mu'ridun ga gafala ga kau da kai mana annahum ghafiluna an hisabihim sahuna la yatafakkaruna fi aqibatihim kenan sun gafala akan hisabi a gafala suke sannan kuma ba sa yin tunani akan karshen su ba su da tunani akan makomarsu da abin da za su cika ga su da hankali a zahiri kamar masu hankali amma mahaukata ne duk mutumin da yake yana da hankali amma baya tunanin kiyama sa bai da hankali muminai su ne suke fatana suke faɗaka dangane da hisabinsu da lissafinsu wai mai hisabi mal lissafi ko shago ne yanzu kake kula da shi kana yaron shago aka ce za a zo a yi lissafi ƙarshen watan na akwai lissafi ya kake ji cewa kake a taimaka maka da addu'a Allah sa ka kunya shago wannan kayan dan adam ne wani ya baka riko ballantana lissafin abin da kai a rayuwa gaba daya a zo a shimfiɗe maka duk abin da kai tun duk ka balaga a shimfiɗe maka takarda a ce ka karanta da kaka to me yasa mutane suke wasa da kiyama yanzu ko jarrabawa ce ku kai aka tura ta makin da za ka samu labarin waye zai maka makin jarrabawa da ya kaji kuna ɗan gaisa ya gaji alhamdulillah ya kokari alhamdulillah mun ji an ce a kawo muku a bar a irin kai da ni ce iya alhamdulillah ai ai mun ga kuna kokari ce Allah ko ya alhamdulillah sai dai a ciki akwai waɗanda abin sai dai Allah ne siya hankali to ranka da ne haka abin yake to Allah Allah ya fama da shi Allah ya fama da shi Allah ya ce wannan a duniya ke a duniya sakamakon duniya ya lahira kuma na sha faɗa maka ina gaya maka ɗan uwana ka tuna ɗan uwanka da ya riga ka yi tafi yaya wannan lissafin zai kasance masa shi sa Allah ce ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ba zai zo musu ba wani ambato daga ubangijinsu sabon ambato ma'ana sabon wahayi imam ibn kasir yake cewa jadidan inzaluhu sabon saukar wahayi Allah bai zai saukar da wani sabon zance na alkur'ani ba wanda zai yuzakkiruhum wa ya'izuhum bihi yana tunatar da su kuma yana musu wa'azi illa sama'u wace sai sun zo suna sauraron wannan qur'ani wahum yal'abun suna wasa da zarar sabuwar aya ta zo ana karanta musu za su je suna wasa istama'uhu la'ibina la ya'tabiruna wa la yatta'irun ba sa daukan izina ba sa daukan wa'azi lahiyatan qulubuhum zukatansu suna cikin wasa lahiya ko rafkana sahiya ghafila lahiya sahiya lahiya ghafila suna rafkane suna gafale qulubuhum ana nufin mu'ridatun anillahi tabaraka wa ta'ala suna sauraron wannan qur'ani wallahi zakatan su ma ba sa kan qur'ani na lillahi wa inna ilaihi raji'un suna isgilanci wa annabi a ce wai an saukar da qur'ani sabon sauka hadisul ahadi bil inzali bin nuzuli ala nabi sababbin ayoyi da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma waɗannan mutane rafkanannun mutane gafalallun mutane almuridina al-istidali li yawmil hisab babu wani abu na qur'ani da zai shiga musu cikin zukatansu a wannan lokacin suna cikin fadaka suna cikin hankali suna cikin nutsuwa wallahi suna wasanninsu da wargensu ko nuna alamar sun damu ba za su yi shi yasa Allah ce wa hum yal'abun suna wasa babu wata atifa da za ta yi taharruki babu wani alamar shi'ur ba wani alamar suna sauraron zancen Allah ne yanzu ba Qur'ani yake karanta muku ba kowa ya shiru ya kashe wayarsa kun nutsu saboda kun san amfanin abin da ake gaya muku kuma kun san magana Allah ne ake fassara muku to su ba haka suke ba kaswatul qalb ya bayyana a gare su bushewa da kekashewar zuciya da juhudul haqqi ƙaryata gaskiya rashin ɗaukan wa'azi rashin ɗaukan zikiri rashin daukan fadakarwa wannan hal ne gariyu wallahi abu ne mai wato bakon abu da yake nuna fajircin waɗannan mutane wai abun mamaki za fa zo saurara ɗin amma suna wasa kamar ba da su ake ba kamar ka zo kana mutum faɗa kana masa wasa wai yana jin ka amma yana dauke da waya yana ta danne-danne yana ta wasa yana dariya yana buga wani abu ko yana wasa da yaro kuma ai kana masa magana dan Allah ya zaka ji cewa zaka yanzu kai ina ma magana kana kana banza da ni kana wani abu daban Allah ba suke wa sannan Allah ya hakaito mana wani launi wato cikin launin ɗabi'arsu da halinsu yadda suka yi wa alkur'ani na makirci wa asarrun najawa allabi na zalam idan an ce annajawa shine ganawa ta zance a keɓance a gana a ɓoye wa mutane abin da ake nufi bayan sun saurari alkur'anin ta hanyar wasa a cikin sauraron ta hanyar nuna ko kula shakulacin ɓangaro wani yana wasa da wani sai kuma wai suna ɗan zance na sirri a tsakaninsu na ɓata annabi da zaginsa ba sa sauraron wasarrun najewa ai mu wannan abu ma ya kawo ai ba daga wajen Allah ba ne suna ƙaryata annabi a wannan lokacin har sun so kaman sa bayyana yasa Allah ce wa asrarun najwa alladhina zalamu ana mana hikayar halin abin da suke ne a wannan lokacin suna cewa hal hada illa basharun mithlukum yi wannan ai ba kowa bane mutum ne ba irin ku wai yana karanta mana qur'ani wai daga wajen Allah hal hadha illa basharun mislukum wannan malamai suka ce mubalaga ce wato na makirci almakaru sayye allabi haka bihi wai wannan suna inkarin yanzu Allah shi in zai turo wani ɗin sai turo mutum su suna ganin bai kamata Allah ya turo ba wani in ba mala'ika ba shi yasa suka ce hal hada illa basharun mislukum suka ce da an turo mala'ika ne ma sai mu saurara wannan hal hada illa basharun mislukum din shine abin da suka sirranta suke faɗa yana yi wa kowa wani mutum ne ba kaji wai Allah ne turo shi an karu irsal al-bashari wa talabu irsal al-mala'ika Allah ya ce a fata a tunan sihira yanzu za ku zo kuna halartar sihiri kuna karban sihiri kuna kallo amma ga qur'ani ya zo ba za ku karba ba afata'tuna sihira wa antum tubsirun kalmar ta'atun tahdurun ku halacci wurin sihiri ku halacci tsafi ku karba tsafi wa antum tubsiruna kuma kuna kallo ta'lamuna annahu sihir kun san cewa wannan abin sihiri ne ku karba amma yau ga annabi ya zo muku da gaskiya kun yi ku karba wannan istifham lin nafi ne wal inkar a dunkule abin da suke nufi a dunkule ma'anar ayar cikin ganawarsu da wasarrun najewa dinnan da Allah ya faɗa su sirranta ganawa wannan da yake da awar annabta din ba kowa bane fa mutum ne irin wala yumkinu an yakuna rasula zai taba yiwa ya zama annabi ba ya zama manzo kuma wannan abin da ya zo sihiri ya zo mana shi wannan fassara ta biyu a fata a tuna sihira wa an tamtafsiruna kenan wannan halhada illa basharun mithlukum ba wannan da ya zo da wannan sako ba kowa bane mutum ne kuma abin da ya zo da shi dinnan sihiri ne ko su suke gaya wa junansu yanzu kuna gani za ku zo wa sihiri kenan suna cewa abin da muhammadu ne ya zo da shi sihiri ne yanzu ko kuna gani za ku bi matsafi wai annabi ƙur'anin da ya zo da shi wato tsafi ne kenan zancen zai zama ma ja'ana bihi illa wato innama huwa sihiru bi ainihi ku kuma kaifa tadhhabuna ilayhi wa taqbalunahu yaya za ku tafi ku bi shi suna gaya wa kansu ku taqbaluna minhu ma yadda'i ku karba abin da yake da'awa alhali kuna gani da idan ku ku zo ku bi matsafi yanzu an mai da zancen annabin ne matsafi me yasa suka yi wannan wahami mummunan wahami illa imaninsu da suka yi wai ba zai taɓa yiwa Allah turo ɗan aike mutum ba sai dai mala'ika wai duk wanda ya zo da wani abu ya ce shi annabi ne to wannan mutum matsafi ne inna ma min ƙabilin sikir imamul alusi ya ce abinda suke da nufi da ma hada illa bashirin mislukum ai suna ne wannan ba kowa ba ne mutum ne dan jinsin duk abin da ya zo da shi tsafi ne kuna sani kuma za ku zo ku bi matsafi wai ka duba kafiri ar ne mushriki wai shine yake magana wa dan uwansa wai ya za a bi sihiri wanda su suka kawo tsafin fa wannan suna faɗa ne don wulakanci da cin mutunci da tozartarwa kuma sun tafi akan in dai dan adam ne ya zo da wani abu shi cewa an aiko shi a matsayin manzo ne to kawai matsafi ne sun rufe kofa kawai me ya wai sihirin qur'anin ne sihiri to kun ga wannan yana nuna mana ashe kafirai ba su yadda da qur'ani ba shi yasa za su yake ku duk inda za su yake ku akan karanta qur'ani ko ku yi aiki da qur'ani kuma sun ɗauki qur'ani abokin gabarsu wani bature ya taɓa yin wani rubutu yake cewa waɗannan musulmin da kuke gani da turanci yake faɗa idan kuna so ku yi nasara a kansu to ku bi hanyar da za ku yi ku raba su da ƙwar'ani wallahi ya kai faɗa wannan shekara ta fi saba'in da faɗan wannan abu idan kuna so ku yi nasara a kan waɗannan musulmi to ku bi hanyoyin da za ku bi ku hana su karanta ƙwar'ani don ku raba su da shi yana nan a cikin littafin yahudawa da turawa nan shi sa duk hanyar da za su bi su hana 'ya'yanku su karanta ƙur'ani su rume da ƙur'ani ba da amfani da su not have any relevance baya cikin neko baya cikin waye baya wata kima baya da wani certificate da za ka je a gwamnati a ce an ɗauke ka an baka wani makami ka samu albashi mai kyau babu ƙur'ani a cikin kwata-kwata so dan ka matsanta yaro ka da ke shiga masa bulala ya je ya samu certificate din hadda qur'ani zai yi tunani in yaje hadda shi qur'ani ya dawo me zai samu ne wai a cikin kaza kaza inda ake da su masu matsayi a kasan nan akwai mai qur'ani su sun yi aiki ne tun a kujerar rayuwa sun kashe tasirin qur'anin a cikin mu masu kokari a cikin da za su karanta shi suna karantawa ne ta tsawo lillah dan neman lada a gurin Allah kawai wanda ya yadda zai je lahira wanda ya yadda yana neman lada sai ya rungume shi ya karanta ya nemi fassarar sai san shi amma wancaninka da duniya ce a gabansa wallahi bai zai bata lokaci ya je hada ce qur'ani ko na wallahi ina ga ku ni na yi karatu a kasar larabawa a kasar saudiya ne karatu wallahi sai ka ga musulmi dan saudiya idan mun zo a jami'a za a yi mana jaraba ta ƙur'ani babu jaraba da take tayar musu da hankali irin ta ƙur'ani wallahi ba su da matsala akan sauran darussa da yawa a cikinsu akwai wanda wala tashin hankalinsu shine ƙur'ani bukura ƙur'an subhanallah ƙur'an akwai wani documentary da wani gidan talabijin suka yi an ta yada shi kasashen laraba wannan suka bi su dai da ake ganin su ne laraba masu ƙur'ani a cikin kasuwa sai a tsaye da mutum sai a bashi microphone a ce billahi a kai ya kira kullu wallahu ahad sai a ce matashi mutum ce karanta mana kullu wallahu ahad sai ce ish kullu wallahu ahad sai ce me kullu wallahu ahad tafsir suratul ikhlas suratul ikhlas bai sani ba wani aka dutsa shi aka ce ya karanta suratul falak ya ce ish suratul falak yaro matashi ga aski a kansa ya aski irin na yahuda wallahi bai iya ba kai wani ce aka yi ikra suratul fatiha ce fatiha wallahi da ya fara fatihar bai iya karasa ta ba ka gani aiko wannan documentary ne suka yi wajen a nuna maka an gama cinsu da yaƙi ballantana mu baƙaƙe baƙi to ko yanzu a gidanka idan ba ka yi da gaske ba illasta ma'uhu wa hum yal'abunan ce za ta faru a kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal yadu billah ana karanta qur'ani bai da tasiri a gidanka ba wanda zai tsaya ya sa kunne ya saurari wannan qur'anin lahiyatan qulubuhum bara a saurare shi ba yanzu fa a banza a banzan bazara akwai gidajen da ake yin su na gidan rediyo kurin a yi ta zuba kiɗa awanni a iska a sha kiɗa a more kawai amma wallahi ba za su sa tafsirin alkur'ani minti talatin awa ɗaya awa biyu awa uku a yi ta cewa a yi ta shan wa'azi a more ba za su yi ba idan ana so ne wai don masu saurare su ji kamar yadda ake da masu sauraron kiɗa ai akwai masu sauraron wa'azi sai a yi tasha gaba ɗaya ta kiɗa ce kawai gaba ɗaya in dai ka buɗe ta kawai sauti za ka ji kuma kyauta suke zuba wannan sautin kar ka ɗauka akwai wani sponsor da yake ɗaukan nauyin wannan kiɗan da ake sa kyauta suke sa amma wallahi ba za su iya ɗaukan tafsirin alƙur'ani su saka su saka ko da azumi ɗin da ake saka kullu wallahi duk biya ake kaɗan ne suke iya waran awa ɗaya awa biyu a sati ɓangaren addinin musulunci ko a yi partnership a ɗan haɗa ƙarfi ko kuma in an ci sa'a in manajan mai dan mutunci ne ya sa kyauta wani darasi ana bayar da shi kyauta kun gidajen rediyon akwai masu ana saka musu alkhairi amma na banzan da ake saki wannan kaɗe kaɗen wallahi su fi yawa taimakon shaidan wallahi an yi nisa a kan kalla kenan nan sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ce abin da ya zo da shi tsafi ne wannan sun yi wannan ne itfa nuruddin don su toshe hasken addini wa ya ballahu illa yutimma nurahu walau kariyal mushrikun Allah kuma ya ki insha Allah ku sai ya cika haskensa ko da mushrikai ba su da'awar cewa wai shi annabi bai zai yi ya zamanto mutum ba sai dai mala'ika da yawa daga cikin kafirai sun faɗa ƙur'ani ya yi bayani da yawa suna faɗa wai yaya za a yi a ce wai annabi mutum ne ba a mala'ika ba amma mana an nasu an yi ominu irja'ahum alhuda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula Allah ya ce ba wani abu ya hana mutane su yi imani ba yayin da gaskiya ta zo musu yayin da shari'a ta zo musu sai dai suna cewa wai yanzu allah sai ya turo manzo mutum shine allah ya musu ya maida musu martani ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ai kafin kai ya muhammadu in sun gane ta ka a yau to kafin kai ma mazaje muka yi ta turowa mutane muka yi ta turowa suna wa'azi waɗannan mutane na alƙarya kenan daga cikin hanyoyin da suka yi na karanta alkur'ani a da sun yi da'awar cewa dan me yasa Allah tabaraka wa ta'ala dan me yasa Allah madaukin sarki zai turo annabi mutum su su ba su yadda ba in an isa a sa shi mala'ika Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan وللبسنا عليهم ما يلبسون kafiri kafiri ne ko mala'ika ko aljani ko aka turo masa da zai imani ba mu ji arama
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
Allah madaukin sarki yake ce da su qala rabbi ya'lamu al-qawla fi samai wal ard gaya musu ya ubangiji ya kai muhammadu ubangiji na shine ya san zance a sama a ƙasa mana la yakfa alaihi shay babu wani abin da yake koya wa Allah tabaraka wa ta'ala komai ya san shi wa huwa sami'u Allah shine mai ji da aqwalihim ga zancensu al-alimu masani bi af'alihim da ayyukansu bal qalu adghasu ahlamin bari sun faɗa da wannan gane da Qur'ani suka ce wato soki burutsu ne na mafarki shine adghasu ahlam abatiluha wa aqawiluha wa ahawiluha kawai ra'a hafin nan abu ne kawai soki burutsun mafarki ne muhammadu yake zuwa ya yi ya zo munan ya zo ya ta gaya mana wai ƙura'anin ne mafarki na soki burutsu shirme ba ka gaya musu ɗazu sirrin da suka yi suke faɗa maka maganganu rabbin ladi arsalani li ikhrajikum min zulmatil kufri ila nuril iman ubangiji na da ya aiko ni don in cire ku daga dufin kafirci in dora ku an hasken imani shi ya san me kuke faɗa lokacin da kuke ɓoye zancen nan ko ku ɓoye ko ku bayyana mai faɗan nan a sama yake ko a ƙasa yake fi sama'i wal ard shi shi kadai tabaraka wa ta'ala wa da ruhi ne as-sami wal alimu a dukkan abin da duk ake iya ji ko dan adam yake faɗa ko dabba take faɗa duk wani abu da yake wannan alƙaunu to Allah yana sanar da shi kuma yana ji to zan ci gaba da isar da sakona ko kuma za ku ga mummunar makomanku gaya musu rabbi ya'lamu alqawla fi samai wal ardi wa huwa as-sami'ul alim an ji maganar da suka faɗa cewa adghasu ahlamin bal iftarahu kajba magana annabin nan qur'anin nan soki burutsi ne na mafarki bal iftarahu muhammadu ne ya kirkire shi iftarahu ikhtalaqahu a gida ya zauna kawai ya shirye wannan zance bal huwa sha'irun kai wannan mutum mawaki ne ku ji fa suka ce mafarki ne ƙarya ne kenan suka ce ƙarya ne biyu kenan iftara suka ce kuma shi ɗin mai faɗan zancen mawaƙi ne wai mai magana mawaƙi magana mawaƙi ba jin ta ake kawai ana nasi ne mawaƙa mawaƙi ƙarya ma zai shirya ƙarya zai faɗa to haka suka ce wa muhammadu waɗannan su ne kafiran da kace kana su waɗannan su ne arnan da karin guma kana su sun ce annabi ƙarya yake sun ce mawaƙi ne shi sha'ir kuma sun ce tatsuniya ne kamar yanzu mutum ne zai ma magana ka cikin Allah karɓar da wannan tatsuniyar iya wulaƙanci ka gama masa wulaƙanci ya gama zance ka ce wai tatsuniya ya kawo maka falyatina bi aya shi muhammadin ya zo mana da wata mu'jiza kamar taguwar annabi salihu kamar ayar annabi musa sanda da yake da ita kamar annabi isa da yake warkar da kutare da makafi yubrul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta yazo mana da shi in kana sadiqan in muhammadin gaskiya yake kama ursilal awwaluna kamar yadda aika aiko da mutanen farko annabawan da suka zo da farko bil ayati ya zo mu gani ka annabi ya yi haƙuri sallallahu alaihi wasallam ba su haƙura ba fa da waɗannan maganganu da suka gaya masa sai da suka yi haddi gare shi a cewa ƙur'ani wa adghas ahlam adghas adghas jam'i ne na dighs الأحلام جمعي نحل ko hulm mafarka-mafarkai da mutum zai iya gani a bacci Allah ya ce wa annabi ba mawaƙi ba ne amma suka ce wai mawaƙi ne wa Allah na kun shi'ira wa yan baki lahu to ya kawo mana aya ya kawo mana aya kauniya wani abin da za mu gani in ya ce dole sai mun yi imani da shi to sai ya gaya mana kama da wani abu da mu gani zai sabawa al'adamu taguwa annabi salihu ya kawo mutanensa sanda annabi musa ya fito da mutanensa annabi isa ya raya matattu to kai ko me za ka zo mana shi amma saboda rushewar basirarsu da rashin tunani sun manta ƙwar'ani shi kansa ai aya ne ai ta yaya zama aya in wani ya isa yi irin wannan magana shi ma ba mu'jiza bane ƙwar'anin kansa shine babbar ma mu'jiza ya za ku bar babban abu kuna neman taguwa kuna neman kaza da ƙwar'ani in kun isa tunda kun ce kirkira yi to ku zauna mana a gida ku yi idan fitsari abin yi ne kaza ta yi mana duk kazar da ta isa ta yi fitsari ta isa? wannan da'awi ne batila shi ne Allah ce wa ma huwa bi ƙauli sha'ir wa ma huwa bi ƙauli sha'ir ƙalilan ma tu'minun wani gurin suka ce mai boka ne Allah ce wa ma huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun menene qur'ani tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun ala al kafirin wasabbih bismi rabbikal azim القرآني كده وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما كويا ما سواقا وما واقع بتداشي لشي با abin da yazo da shi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin li yunzira man kana hayyan wa yahiqa al-qawl 'ala al-kafirin sannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani na wani janibi daga cikin janibobi na falalarsa da rahamarsa da akan waɗannan mutane da Allah ya turo musu da manzo da sai Allah ya ce mai
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون abinda Allah yake nufi a nan cewa an tsallake aya? eh gaskiya ne a maka ya tsallake ما آمنت قبلهم نعم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها هكا أفهم يؤمنون سامي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah madaukakin sarki yake ba da ansa gare su tunda sun ce Muhammadu ya zo musu da wata aya wata mu'jiza kamar yadda aka turo na farko sai Allah ya ce to ai ma amana qablahu min qaryatin babu wata kalkariya wata al'umma da ta yi imani kafin mushrikan makka qablahum nan ana nufin qabla mushriki makkata wata alƙarya min ahli qaryatin waɗanda aka sako musu wata aya daga cikin ayoyin da suka nema ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهم أفهم يؤمنون أهلكناهم بالتكذيب yake nufi muka halakar da su mana babu wata alƙarya da suka nemi wani annabi ya kawo musu wata aya wata mu'jiza wai da zai nuna gaskiyarsa face da Allah ya kawo ayar da mu'jizar suka ƙaryata mu kuma muka halakar da su to fa in an kawo muku ayan nan da mu'jizar nan da kuka nema an kuma ku gaskata ba halaka ku ji tuzo kashi afahum yu'minun to shin idan wannan ayar ma ta zo musu za su yi imani waɗancan na farko da suka gabace ku alƙaryoyin da suka gabace ku al'ummomin da suka gabace ku su ma sun roƙi a nuna musu wasu ayoyin da aka nuna musu ayoyin ba su imani ba muka halakar da su kuma ɗin fa in fa ayoyin da suka zo muku ba imanin za ku yi kuma halakar da ku za mu إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم wanda kalmar ubangijinka ta tabbata a gare su wallahi ba za su yi imani ba inda za a kawo musu duk wata mu'jiza ba za su yi imani ba sai sun ga azaba rarara kuma ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ai ba mu aiko ba kafin kai ya Muhammadu ba ce mazaje ne muka aiko su ba mutane ba ba mala'iku bane kuma su ma wahayi muke musu ku bincika a tarihi akwai wani mala'ika da aka turo shi manzo duk ba mutane ba ne wannan amsa ake ba su akan cewa wanda suka yi hal hada illa basharun mithlukum Allah ya ce ai mu ba mu saukar da mala'iku ga mutanen farko ba inna ma arsalna ne rijalan nuhi ilayhim ai su ma mazaje muka tura musu mutane muka tura musu ne musu wahayi ba mala'iku muka tura musu ba amma idan ba ku sani ba fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana ku tambayi ahlul tawrati wal injili ku tambayi ulama wa ahlul kitabi su kan ai ba su isa su yi inkarin cewa manzannin da aka turo musu mutane ne ba idan sun yi inkarin annabtan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba su isa su yi inkarin sauran manzanni mutane ba annabi isa ba mutum bane annabi dawud ba mutum bane annabi sulaiman ba mutum bane annabi haruna ba mutum bane annabi musa ba mutum bane annabi Ilyas ba mutum bane annabi Idris ba mutum bane annabi Shisu ba mutum bane annabi Adam ba mutum bane annabi wane ne ba mutum bane ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi fasalu ala dhikri kuntum la ta'lamun akan ku sai a canja sunnar Allah abinda Allah ya saba yana yi in ba ku sani ba ku tambayi masana ko kuma ku tambayi muminai ahlul dhikri masu imani da Allah min ahalil ƙur'ani ku bincika don wani a takaice waɗannan jahilai da Allah ya tarawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su muke ta magana a kansu sun nemi ƙura annabi ya kawo musu ƙur'ani sai suke ƙoƙarin su juyar da shi tunda sun karanta tarihin annabi musa annabi isa annabi wane ne kuma sun san rashin mutuncin da mutanensu suka yi musu to shi ne su ma suke so su maimaita irin wannan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kawo masa alkhawari abubuwan da ba a saba da su ba shi ma sai ya kawo musu kuma sun fa sani waɗancan ɗan kareta annabawan suke annabawan sun kamu sun kareta amma don a gajiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne kuma Allah ya gaya musu eh waɗancan sun tambaya sun ce a kawo kuma an kawo musu imani ba an halakar da su kuma ba imanin zan bai Allah ya ce da mun baka dukkan waɗannan abubuwa da suke nema ya kai Muhammadu to da ƙarshen abu la ahlaknahum kama ahlakna as-sabiqin za mu iya turo musu abu ba za su yi imani ba kuma sunnar Allah in dai an ce a kawo abu in an yi an kawo za a yi imani in ba a yi ba to halakarwa yake yi kun gane idan an yi wa'azi ba a karba ba aka karyata to a tafi a haka amma in aka ce in har annabi ya isa ya sa Allah ya kawo kaza sai a yi imani to sunnar Allah da ta tabbata idan fa Allah ya kawo wannan abu kuma zai gaya shi annabi to idan fa na kawo maka wannan abu kuma ba su yi imani da kai ba to zan halakar da su gaba daya to shine Allah ke ce da shi hikimar mu ta gudana ba gazawa ba ce in sun yi imani da kai su yi imani in ba su yi ba a yanzu ba mu kawo musu abin da suka nema su kawo ba in mun kawo za mu karar da su gabaki daya don su ma mutane ne irin waɗanda suka gabata tun da waɗancan ba su yi imani ba to waɗannan ma ba za su yi imani ba kisa Allah ya ce a fahimmu yu'minun أفهؤلاء الكافرين من أمتك أيها الرسول الكريم سوما زاسي كان زمان زاسي إيماني ني العالم إيايين صدقا كان زاسي إيماني با إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن شاء الله تعالى ساتي مزوا زامو الكورة أكن حكمة da Allah ya kadarta wa dukkan annabawa suka zamanto mutane bai mai da su mala'iku ba me yasa duk wani annabi da manzo da Allah zai turo sai turo shi a matsayin mutum ba mala'ika ba wasu wani gani insha Allah abinda muka faɗa